الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد زام تاشي درسينا همسن أجكن كراتمنا بداية المجتهد ونهاية المقتصد نا الإمام ابن رشد القرطبي رحمة الله عليه yau sha tara ga watan rajab hijira ta 1441 sha hudu ga watan uku shekara ta 2020 ta miladiya za za mu tashi kitabu sala bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd fa yaqulu al-musannif rahimahullah na'am babu salah يقول المصنف رحمه الله كتاب الصلاة للتاف صلى الصلاة بمعنى الدعاء بسم آه، الله اللغة الرحمن كده.
الرحيم نعم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما na'am ya bude da bismillah da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda a matsayin kamar littafi ne daban inda yake shi wannan littafi zai iya zamantowa har haɗa littafai ne daban-daban aka yi الصلاة تنقسم أولا Mhm. sallah tana kasuwa a farko dai وبالجملة kuma a dunkule إلى فرد da ونفس zuwa ga farilla da mandubi da mm, mustahabbi
والقول المحيط بأصول هذه العبادة to magana wadda take mai tattarewa mai gamewa ga wato ka'idodin wannan ibada ينحصر بالجملة في أربعة أجناس yana wato takaituwa ne a kunshi wato a a biljumla wato a game a cikin jinsi guda hudu a dunkule yana koma ya zuwa ga jinsi guda hudu ne zaka dunkule su zuwa jinsi jinsi har guda hudu أعني أربعة جمل ina nufin jumloli guda hudu
الجملة الأولى jumla ta farko في معرفة الوجوب وما يتعلق به a cikin sanin wajabci da abin da yake rataya da shi da yake da alaka da wajabci والجملة الثانية jumla ta biyu في معرفة شروطها الثلاثة a cikin as-salas as-salasa gaskiya ne tunda shurut jam'u shart as-salasa kuma as-salas ne ko salasa a cikin nasu eh to ni ana salas a cikin sanin sharuɗanta guda uku أعني ina nufi شروط الوجوب sharaɗan وشروط الصحة wajabci da sharaɗan inganci وشروط التمام da والكمال sharaɗan cika da kuma kamala to nan ya mayar da shurut din jam'u jam'in kenan shi yasa ya mayar da shi salat din ya mayar da shi ta'anisi eh saboda haka ta'anisin ma zai yi, yana da fuska na'am والجملة الثالثة jumla ta uku في معرفة ما تشتمل عليه من أفعال وأقوال cikin sanin abin da ta hada ta hado a kansa ta ta hada shi na daga ayyuka da furta da zantuttu da abubuwan da ake faɗa وهي الأركان su ne rukunai والجملة الرابعة jumla ta hudu في قضائها a cikin rama ita sallah ومعرفة إسلام ما يقع فيها من الخلل da kuma sanin wato yadda za a gyara abin da yake afkuwa a cikinta na daga wato wato kurakurai وجبره da kuma yadda za a tayan masa da koba- da komada لأنه قضاء ما إذا كان استدراكا لما فات domin wannan ranko ne ga abin da yake zai kasance wato istidraki ai samarwa ga abin da yake ya riga ya wuce الجملة الأولى to jumlatul ula jumla ta farko وهذه الجملة فيها أربع مسائل to ita kanta wannan jumla tana da masail guda hudu هي في معنى أصول هذا الباب su ne a wannan matsaloli ɗin guda hudu su ne kamar wato ka'idodin wannan babi المسألة الأولى matsala ta farko في بيان وجوبها a cikin bayanin wajabcinta الثانية matsala ta biyu في بيان عدد الواجبات فيها cikin bayanin adadin wajibai a cikin minha adadin wajibai daga gare ta minha ko fiha Eh, eh, minha din ne wa'anne ne daga cikin wa'anne ne wajibai daga cikin salloli amma an gace fiha sai ya zamanto ayyukan da suke wajibai a cikin sallah Eh, kuma in ka duba ha gani matsalar yana magana ne akan wato ko a wutiri wajibi ne ko ba wajibi ba sabanin hanafiya da jumhur Eh, sauraka yana nufin daga cikin sallolin waɗanne ne wajibai na'am
الثالثة jum'a mas'ala ta uku في بيان على من تجب a cikin bayanin akan wa take akan wa take wajaba
الرابعة na hu- mas'ala ta hudu ما الواجب على من تركها متعمدا menene wajibi akan wanda ya batta da gangan to kun ga masail din da suke su ne akan aljumlatul ula mecece jumlatul ula ma'rifatul wujub wa ma yata'allaqu bihi na'am المسألة الأولى to almas'alatul ula mas'ala ta farko أما وجوبها to kaga dai wajabcin ita sallah فبين من الكتاب والسنة والإجماع wannan abu ne wanda yake a bayyane daga alkur'ani da sunna da kuma ijma'i
وشهرة ذلك تغني عن تكلف القول فيه wato shuhurar wannan wajabcin nata ya wadatar ga barin kallafa ma kai kan a mayi zance a cikin sa Eh, a ba kan tsaya an yi wani zance ba akan wannan Eh.
المسألة الثانية matsala ta biyu وأما عدد الواجب منها amma adadin wajib- al- wajibi daga cikin salloli din ففيه قولان to akwai kauli guda biyu na masu هل- إيه، ai wajibat din mai ai as- a- a- as-salawatul wajibat adadin salawatul wajibat minha nahawu ne a zamba ko ya zare za ka iya tawili ka samu mafita maksudi dai ana nufin cikin sallolin Mm. na gane yanzu ma kake ka ce ah, ah, abin nan ah, wato ah, shine yayi maimakon inda ya faɗa anan yace alwa adadul wajibi minha da ba za a yi iskali ba a cikin eh, eh, amma da yace adadul wajibat sai ya ishtibahi da kan cewa shi yana nufin alwa- al- al'amalul wajiba fi sala to kaga sai ya zama to fi yayi to sai ya dauke shi kawai akan wannan yana nufin alwajibat ai as-salawatul wajibat na'am نعم ف- ففيه قولان to a cikin wannan akwai kauli biyu أحدهما kauli na farko قول مالك والشافعي والأكثر maganar maliku da shafi'i da kuma mafiya yawan malamai وهو أن الواجب هي الخمس صلوات shine cewa wajibi a cikin wa'annan salloli su ne salloli biyar kadai لا غير ba- babu waninsu
والثاني kauli na biyu قول أبي حنيفة وأصحابه وأصحابه kaulin abi hanifa da sahabbansa وهو أن الوتر shine cewa wutiri واجب مع الخمس wajibi ne tare da salloli guda biyu واختلافهم هل يسمى ما ثبت بالسنة واجبا أو فرضا لا معنى له kuma saɓaninsu a kan cewar shin wanda ya abin da ya tabbata da sunna ana sa masa suna wajibi ko farilla wannan saɓanin nasu ba shi da ba shi da wata ma'ana shine wannan saɓanin malaman hanafiya ne da suke cewa abin da ya tabbata bis sunna shine za a kira shi wajibi abin da ya tabbata da qur'ani a kira shi farilla ita wannan babu wata ma'ana a kansa وسبب اختلافهم dalilin saɓaninsu kuwa الأحاديث المتعارضة hadisai masu cin karo da juna أما الأحاديث التي مفهومها وجوب الخمس فقط amma hadisai waɗanda ake abinda sai ake fahimta daga gare su shine wajabcin salloli biyar kadai بل هي نص في ذلك bal kai nassi ne ma akan wannan ba wai abinda ake fahimta ba فمشهورة وثابتة to abu ne wanda suke ma- masu shuhura kuma tabbatattu ومن أبينها في ذلك mafi bayanin su mafi bayyanar su a cikin waɗannan a cikin hadisan ما ورد في حديث الإسراء المشهور abin da ya zo a cikin hadisin nan na al-isra wanda yake mashhuri أنه لما بلغ الفرق إلى خمس cewa yayin da farillan ta kai ya- ta tike ya zuwa ga salloli biyar قال له موسى sai Musa ya ce masa ارجع إلى ربك koma ma ubangijinka فإن أمتك لا تطيق ذلك domin hakika fa al'ummarka ba za ta iya jure wannan ba قال sai ya ce فراجعته ai sai na koma wajensa فقال تعالى sai Allah ta'ala ya ce هي خمس وهي خمسون to ita sallolin nan biyar ne kuma su hamsin din ne لا يبدل القول لدي magana zance ba a musanya shi a waje a gabana ba gani ya ce hiya hamsun Hmm? wa hiya hamsun kaga ya nuna cewa waɗannan hamsun din su ne kaɗai farillai na'am وحديث الأعرابي المشهور da kuma hadisin al'arabi al-mashhur hadisin balarabin ƙauye mashhuri wanda ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam عن الإسلام akan musulunci فقال له sai ya ce خمس صلوات في اليوم والليلة salloli guda biyar fil yawmi wal laila a wuni da dare قال sai ya ce هل علي غيرها shin akwai waɗansu sallolin da suke kaina ban da su قال لا ya ce a'a babu إلا أن تط- إلا أن تطوع illa an tattawwa sai dai idan ka yi tattawu'i ka yi shi da son kanka Hmm? kaga yadda ya ce hal alayya gairu ha ya ce la aka ai gairu salawatul khams wannan nasi ne akan sa hadisin imam ibn Sa'alaba na'am وأما الأحاديث التي مفهومها وجوب الوتر amma hadisan da ake fahimta daga gare su wajabcin wuturi فمنها حديث daga عمرو بن cikin su شعيب akwai hadisin amr bin shu'aib عن أبيه an abihi an jaddihi أن رسول الله صلى cewa manzon الله Allah عليه sallallahu وسلم alaihi قال، wasallama ya ce إن الله قد زادكم صلاة Allah ya ƙara muku wata sallah وهي الوتر ita ce witiri فحافظوا عليها to ku kiyaye ta kaga ya ce ya ƙara muku Mm. to wannan وحديث خارجة بن هزافة da kuma hadisin harithata bin hudhafa
قال yace خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito mana sai yace إن الله أمركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم Allah ya umarce ku da yin wata sallah wadda ta fi muku alkhairi bisa jajayen raƙuma وهي الوتر ita ce wutiri وجعلها لكم فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر kuma ya sanya ta a gare ku tsakanin sallar isha da hudowa alfijir shine lokaci وحديث بريدة الأسلمي da kuma hadisin buraida al-aslami أن رسول الله صلى الله عليه cewa manzon وسلم Allah sallallahu alaihi wasallama kala yace الوتر حق wutiri haƙƙi ne ومن لم يوتر فليس منا wanda duk bai yi wutiri ba to baya daga gare mu na'am فمن رأى أن الزيادة هي نسخ to wanda duk yake ganin cewa ƙari a cikin a cikin wato nassi shafe hukunci ne ولم تقوي عنده هذه الأحاديث
kuma قوة تبلغ بها أن تكون ناسخة لتلك الأحاديث الثابتة المشهورة kuma waɗannan hadisai a wajensa ba su kai ƙarfin a ƙarfi na hadisan da a, da za su a irin ƙarfin da waɗancan hadisai waɗanda suka a wasu kai ƙarfin da za su shafe waɗannan hadisan da suka tabbata kuma suka zama to mashhurai ba yana ganin waɗannan hadisai ba su da ƙarfin da za su sha- da za su shafe hukuncin waɗancan hadisan رجها تلك الأحاديث sai ya rinjayar da waɗancan hadisan da ce waɗancan hadisan sun fi ƙarfi saboda haka su ne raji وأيضا kuma duk da haka فإنه ثبت من قوله تعالى في حديث الإسراء kuma ya tabbata a faɗin Allah ta'ala a cikin hadisin Isra أنه لا يبدل annahu la yubaddalu القول alqawlu ladayya cewa ba a musanya zance a gabana وظاهره zahirin wannan أنه لا يزاد فيها ولا ينقص منها ba za a ƙara akan waɗannan salloli ba ba za a rage daga gare su ba وإن كان هو في النقصان أظهر duk da yake dai ya fi bayyana akan nuqsan Eh, tunda ana neman nuqsan din ne nuqsan ake nema tun daga hamsin har aka tike biyar aka sake zuwa ana neman ƙarin nuqsan ce la yubaddalu qawlu ladayya saboda kaga ai ya fi zuhuri akan cewar nuqsan ne ba za a yi ba ba ziyada bane
Allah ya mutu wannan wannan yana da kamar an sa masa iyaka cewa kan ka sake tambayar ai
eh ragi ba mm, mm, mm. ko da ke ai shi ma da ƙarshe din din, a cewa istahyaitu min rabbi Eh, na'am hatta sta- raja'atu rabbi hatta istahyaitu annabiyar ya koma mana annabiyar ya koma shine sai ya ce masa la yubaddalu hiya ham- khamsun wa hiya khamsun la yubaddalu qawlu ladayya da ya dawo annabi Musa ya sake ce masa ya koma shine ya ce masa a'a raja'atu rabbi hatta istahyaitu na'am wal qawlu laysa yadkhulu an nafs to shi kuma labari fa laisa yadkhuluhu an-nasakh shafewa baya shigansa da yace la yubaddalu al-qawlu ladayya kaga wannan ba da labari ne to wannan ba zai yiwu a shafe hukuncin sa ba zai yiwu ba
wa man balagat indahu quwwat hadhihi quwwat hadhihi al akhbar allati iktarat al ziyada ala al khams wanda kuma a wa- karfin waɗannan hadisai a karfin waɗannan riwayoyin hadisai suka kai wajensa wato irin karfin da za ta da take hukunta a a a samun ziyada ƙari akan salloli guda biyar ila rutubatin ya zuwa ga wace ya zuwa ga wa- ta kai wato hadisan suka kai wani matsayi da yake wajabta yin aiki أوجب المسير إلى هذه الزيادة to sai ya wajabta tafiya eh, karɓar wannan ziyada لا سيما إن كان ممن يرى أن الزيادة لا توجب نسخا musamman ma in yana ganin c- kan cewa ƙari akan nafi baya wajabta shafewar hukunci لكن ليس هذا من رأي أبي حنيفة amma fa wannan fa ba ra'ayin Abu Hanifa bane shi a wajensa ziyadatu ala nassi naskhun sai dai ba ai ba shi da wani mani'i ya faɗa akan nan tunda dukkanin su hadisai ne inda a Qur'ani ne shine za a iya cewa to ai Qur'ani baya shafe hadisi kuma ziyada ala nas naskhun saboda haka ba zai karbi wannan hadisin ba domin zai hukunta cewa an shafa ayar alkur'ani da hadisi muta'arida na'am eh waɗancan kaga waɗancan hadisan na al'arabi ya ce hamsu sa- sallolin nan guda biyar ne Eh, har alayya zai ruha ya ce la ko kuma da hadisin isra cewa hamsu salawatin su ne hiya hamsun wa hiya hamsun eh da kuma irin hadisan su ubadatu bin sabir wanda bai kawo ba khamsu salawatin katabahunna ala al-ibad man hafaza alai man hafizaha wa hafaza alaiha ya zuwa ƙarshen hadisi to sai kuma wayannan hadisan inna allaha qad zadakum salatan Allah ya ƙara muku wata sallah wannan bayanan nufin kan cewar wayancan da aka ce iya kasu biyar kenan ba za a ƙara ba nan kuma aka ce an ƙara to haka shine ce wajen cin kara Eh, an samu an samu ƙarin ta shida bayan kuma can duk an ce biyar ne Eh, kuma an ce babu wata ƙari babu wata wadda za a yi sai ta tsawo'i a kawo kawo sa'o'inka a kawo kawo barista kawo kawo yau ka zama lauyan ba fanafiya shi shi wani ɗin ma ya adabi na gaya sa wata da gobe iri
wanne kenan inna allaha qad zadakum salatan Eh, faman lam yutir fa laysa minna hadisin ali ne aiko o amr bin shu'aib inna allaha qad zadakum salatan hiya al-witr ha- fa hafizu alaiha akhraja eh أخرجه الطيالسي وأحمد و- و- وابن نصر المروزي في كتاب الوتر من طريق المثنى ابن الصباه وأحمد من طريق الحجاج ابن أربعة عندك حجاج والدار قطني من طريق محمد ابن عبيد الله الأرزني ثلاثة من أمر بن شعيب عن بهم وثلاثتهم ضعفاء حجاج ابن أرطى الأرزمي وانا دعوة مشهور بالضعف تو شي دي آه، أمر بن شعيب وانا أوجان غماري ني أما أوجان غير الغماري بابا إيفي بني me kake cewa kabiru a cikin a cikin ina
كمان التابعين
a cikin irwa التابعين
aha alwitr haqqun faman lam yu- lam yutir falaysa minna a gaskiya gaskiya akwai muta akwai akwai tawabi a- a- akwai mutaba'at ga hadisi inna allaha qad amaddakum bi salatin hiya khairun lakum min humurin na'am wa hiya alwitr fasalluha fima bayna al-isha ila tulu'il fajr صحيح دون قوله هي خير لكم من حمر النعم wannan ai rahu a- da a- wato bish- a- ya inganta shi ne bit- bil mutaba'at ka gani hadisin dai ka gani ya kawo shi akwai hadis ya hada su da hadisin Ha- harita bin hudafa shi ma duk gama wanda shi ne biyu inna allaha amarakum bi salatin hiya khairun lakum min humurin na'am wannan amarakum din amaddakum yazo Mm. amaddakum bi salatin na'am
yau wato ni dama ta wuyin da suke son Mm.
yin ce tun da su waɗannan sai an yi biye biye biye biye ma za a kawo su waɗancan kuma duk mutafakon alai sun da karfi da babu tsarabi babu ta'arud wato ba su kai karfin da za su yi mu'arada da hadisan to ai shine dama abinda jumhur suka ce kenan abinda jumhur suka ce kenan idan wanda yake ganin kan cewa waɗannan hadisan da suka shafe ba su kai ƙarfin hadisan da ake shafewa ba sai ya rinjayar da waɗancan kuma ma banda rinjayar da waɗancan ya ma wannan tawili domin wani hadisin zai iya karɓan tawili shine wujub wujubi sunan wujubi sunna ba wujub irin wanda ake nufi na wujudul fard ba Eh, na'am المسألة الثالثة to mun gama da almas'alatu thaniya ko fi adadul wajibi minha ko ko adadul wajibati minha sai kuma almas'alatul athalitha mas'ala ta uku وأما على من تجب to amma akan wa ita wannan sallar take wajaba فعلى المسلم البالغ to ta wajaba ne akan musulmi baligi ولا خلاف في ذلك babu sabani a cikin wannan baligi kawai al'aqil ƙwarai ni ma a cikin lokacin da muka karanta gashi nan na ƙara al'aqil ai sai da aqil tunda dai taklifi ne sai ku ƙara albaligh al'aqil ku ƙara المسألة الرابعة al-mas'alatu rabi'a mas'ala ta uku na ta hudu وأما ما الواجب على من تركها عمدا amma menene wajibi akan wanda ya rabu da wanda ya batta da gangan وأمر بها فأبى أن يصليها kuma aka umarce shi da ya sallah sai ya ki ya sallar لا جحودا لفردها ba wai dan yana musun far wa- wajabcinta ba فإن قوما قالوا to waɗansu malamai sun ce يقتل yuqtal a kashe shi وقوما قالوا waɗansu muta malamai kuma suka ce يعذب a yi masa ta'aziri horo kuma a tsare shi
والذين قالوا يقتل to waɗanda suka ce za a kashe shi منهم من أوجب قتله كفرا a daga cikinsu akwai wanda ya wajabta a kashe shi yana kafiri وهو مذهب أحمد وإسحاق shine mazhabar ahmad da ishaq وابن المبارك da ibn abdullahi ibn al-mubarak ومنهم من أوجب نعم في آه، في الرواية المشهورة عن أحمد في مذهبه وهو قول المزني أيضا من الشافعية عم فهمت؟ نعم بكيك شو عرمة إيه تو أما شيني شيني مثبر الإمام أحمد shi am- yana cewa wanne ne ya fi juhud da mutum juhudi ne na aiki a ce ya ce ya yadda sallah dole ce a a tsare shi a ce kai sallah ce ba zai yi ba a sake tsare shi a bashi dama a ce kai sallah ce ba zai yi ba to kana nufin musu ne cewa ba wajiba bace a na san wajiba bace kawai ba zan yi to haka ai wannan ai ai a aikace yayi musu na'am ومنهم ما وجبه حدا daga cikin su kuma akwai wanda ya wajabta a kashe shi haddi wato yana nan a musulmin sa shine Malik والشافعي da Shafi'i وأبو حنيفة da Abu Hanifa وأصحابه da sahabbansa وأهل الظاهر da kuma malaman Zahiriya مم- مم- ممن رأى حبسه وتعذيره حتى يسلم su ma daga cikin su wanda yake ganin ba duba ne gaba daya wanda suke ganin wato a tsare shi a yi masa horo har sai yayi sallah ita ce
idan aka ce ya zama kafin saboda ya iya sallah amma bai musanta sallar ba Hmm.
to wani akwai wani iyaka na rini na na tayi na lokaci da za a bashi saboda hukuncin iyalansa kila zuwa musulmi bane dole ya rubuta su Hmm.
zama su Hmm. eh kwana uku ne dama ai za a bashi ya tuba yusa tabu talata to amma in aka ce an yi masa wannan ba za a yi zartar da hukuncin kisa a kansa ba saboda irin yanayin mu na yanzu to me zai ya tarattabu alaihi Hmm? to su kaga malaman da suke akan mazhabar Ahmad su sun yi iltizami da wannan sun ce mutumin da baya sallah kuma aka nemi ya sallah yake matarsa ta so kuma in ya mutu ba za ta ji gadon sa ba ba za su ji gadon juna ba ayyansa ba za su ci gadon sa ba su sun tafi akan zahirin cewa wannan kafiri ne kawai yana daga cikin yana daga cikin muf- yana daga cikin mufradat din mazhabar Imam Ahmad Mm, ko da yake gaskiya ba ba shi kadai bane tun daga Isa ga Ibn al-Mubarak ga Muhammad ibn Nasr al-Marwazi ma shi ma mazhabar sa kenan na'am su Imam Ahmad eh to sai dai hadisai dai zahirin hadisai yana tare da su Mm. eh man taraka faqad kafa ai zai kawo hadisan za mu gani na'am
والسبب في هذا الاختلاف dalili a cikin wannan sabani اختلاف الآثار sabanin hadisai وذلك wannan ko bayanin shine أنه ثبت عنه عليه الصلاة ya tabbata daga gare shi alaihi salatu wassalam أنه قال cewa shi ya ce لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث jinin mus- mutum musulmi baya halatta sai da ɗayan abubuwa guda uku كفر بعد إيمان kafirci bayan imani أو زنا بعد ko إنسان zina bayan ya zamanto motsani أو katangagge قتل نفس بغير نفس ko kuma kashe rai ba tare da ta kashe wani rai ba Hmm.
وروي عنه عليه الصلاة والسلام to amma kuma an ruwaito daga gare shi alaihi salatu wassalam من حديث بريدة daga hadisin buraidah bin al-husayb أنه قال wannan hadisin yana cikin sunan cewa ya ce العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة alkawarin da ke tsakaninmu da su shine sallah ومن تركها فقد wanda كفر duk ya barta ya kafirta وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
da kuma hadisin jabir daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ce ليس بين العبد وبين الكفر أو قال الشرك إلا ترك الصلاة babu wani abu tsakanin bawa da kuma tsakanin kafirci ko kuma a wata riwayar ya ce da shirka illa tarkus sala sai barin sallah
فمن فهم من الكفر ها هنا الكفر الحقيقي wanda ya fahimci kafi- daga daga kafirci anan ya fahimci kafirci na hakika جعل هذا الحديث كأنه تفسير لقوله عليه الصلاة والسلام كفر بعد sai ya إيمان sanya wannan kamar tafsiri ne ga faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin la yahillu damar ri'in muslimin illa bi ihda salat kufrin ba da iman sai ya zama to tafsirin sa kenan daga cikin sa wato barin sallah kafirci ne na hakika ومن فهم, فهم ها هنا التغليظ والتوبيخ wanda kuma ya fahimci kausasawa da kuma wato gwalewa da wa- wato fada أن أفعاله أفعال كافر ya ce wato ai ma'ana ayyukansa ayyukan kafiri ne وأنه في سورة da kuma كافر kan cewa shi ya kasan ya zamanto a surar kafiri كما قال kamar yadda ya faɗa لا يزني الزاني حين يزني wa وهو huwa مؤمن mu'min Me- mazinaci baya yin zina yayin da yake zinarsa alhali yana mumini ولا يسرق السارق حين يسرق barawo baya sata yayin da yake sata alhali yana mumini ولم kaga wannan ba a ce wai duk wanda yayi sata ko duk wanda yayi zina idan ya dawo sai kuma ya sake cewa ashhadu an la ilaha illallah ya jaddada imani ba na'am ولم ير قتله كفرا to lam yara qatlahu wannan shine jawabin waman inda yace waman fahima fa huna at-taglid lam yara qatlahu kufran to baya ganin kas- a- a kashe shi saboda kafirci na'am za a kashe shi Mm. na'am addan
وأما من قال amma wanda yace يقتل حدا za a kashe shi ta fuskar haddi فضعيف to wannan magana ce wadda take mai rauni ولا مستند له إلا قياس شبه ba shi da madogara sai kiyasu shaba ضعيف kiyasi wanda yake na kamantawa wanda yake mai rauni ne إن أمكن um, idan ma ya yiwu din ya zamanto dalili وهو تشبيه الصلاة بالقتل بكون الصلاة رأس المأمورات shine cewa ya ce ya kamanta sallah da kisa saboda ita sallah ita ce kololuwar wato ayyukan da aka yi umarni da su والقتل رأس المنهيات shi kuma kisa shine kololuwar abin da aka hana yin sa وعلى الجملة to a, a to kun gane wato wannan shine dalili kiyasu shabah din kamar yadda sallah ta ita ce ita ce ta farko wajen umarni kuma kisa ya zamanto shine na farko wajen abin hani to in ya bar sallah sai a yi masa abin da yake na farko wajen abin hani shine kisa shine kiyasu shabah مالك ذاك مالك جاهز.
eh مالك eh duk kiyasu shabah ne yace ba su da dalili na cewar a a kashe shi haddan nan Mm. Mm.
Malam na farko a iya cewa shirka shi ke gonu abin da aka hada ba.
daga cikin ayyuka ake nufi kafin daga cikin a- amalul badaniya Mm. kasan kuma kiyasu shaba kama kama ne fa kuwa ne za a kama wanda zai danyi don a samu mafita sai a yi Mm. eh saboda saboda abin da yasa saboda a gudu daga maganar khawarij da mu'tazila da suke kafirta mutum ba da barin imani ba so a wajen jumhur sun ga babu abin da zai hana mutum zai fitar da mutum daga addinin musulunci sai kafirci na warware imani amma dukkan aiki da mutum ya bari Mm, ba zai zamanto kafirci ba Mm, ba zai zamanto kafirci ba yanzu kaga kamar a a wajen a mantarakal asr habita amaluhu wanda ya bar sallar la'asar bai yi ba ayyukansa sun ɓaci to waɗanda suka ce wannan hadisin ya ci karo da a- da ka'ida da kan cewa babu abin da yake ɓata aiki sai kafirci Mm. a- a- a abin nan innahu man yushrik billahi faqad habita amaluhu sannan kuma da wa man yakfur bil iman faqad habita amaluhu faqad habita wa man yakfur bil iman faqad habita amaluhu to su shi yasa sai jumhur suka yi tawilin wannan ihbatul amal da kan cewa wannan a kamar wato wa'id ne barazana ce ake masa narko ne amma zahiruhu ghairu murad ba wai hakikatan ayyukan nasu sun ɓaci ba amma hanabila su da suke akan wannan sai suka ce a wannan zahiruhu murad cewa ayyukansa sun ɓaci amma ba irin ɓacin da suke yi da ɓacin imani ba Eh, eh, wato ayyukansa za su ɓaci ga baki ɗaya banda amma imaninsa yana nan shi ko wanda ya kafirta badal iman a- a- wanda ya kafirta da- ya warware imaninsa to ayyukansa sun ɓaci da imanin da sauran ayyuka baki ɗaya saboda haka da haka suka yi jam'i to kaga kenan a cikin a- a- a babu su jamhur su sun tsaya ne akan wannan ka'idan na kan cewar imani shine kada yake warware ayyuka ga baki da ya fitar da mutum daga almilla tunda Allah ya ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Mm. saboda haka shi yasa suka yi tawilin waɗannan hadisai na kafirci din da kan cewa wannan babin sa babin taglib da amadu na ranar na ranar ba so da abin ya yi masa ya ya yi masa yawa
wa alal jumla wa alal jumla to a takaice dai wato a kull- a- a- wato a dunkule fasmul kufri sunan kafirci إنما ينطبق بالحقيقة على التكذيب ana sakin sa ne a hakikanin abin da ake nufi da kafirci karyatawa وتارك الصلاة معلوم أنه ليس بمكذب Man- wanda ya bar sallah sananne ne kan jashi ba karyata addini ne ba إلا أن يتركها معتقدا لتركها sai هكذا dai idan ya barta yana ne itikadi da barin nata a haka yana ganin kan cewa a'a wannan shi bai yadda da ita bane dan haka ya barta محمدا بين أحد أمرين to dan haka mu ba muna tsakanin al'amari biyu إما أن أردنا أن نفهم من الحديث الكفر الحقيقي in ma dai idan muka muna so mu fahimci daga hadisin muna so mu fahimci kafirci na haƙiƙa فيجب علينا أن نتأول أنه أراد عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة معتقدا لتركها فقد كفر to dole ne ya ji yana wajaba a kanmu mu yi fassarar hadi mu fassara cewar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi daga wanda ya bar sallah ai wanda ya bar sallah yana itikadin barin nata to wannan ya kafirta
وإما أن يحمل اسم الكفر على غير موضوعه الأول ko kuma a ɗauki sunan kafirci ba a kan maudu'insa ba na farko وذلك على أحد معنيين shine a ɗauke shi a ɗayan wato ma'anoni guda biyu إل- إما على أن حكمه حكم الكافر in ma dai mu ɗauke shi akan cewa ma'ana hukuncinsa hukuncin kafiri saboda haka sai a ce wanda ya bar sallah hukuncinsa hukuncin kafiri عاني ina muna nufi في a القتل cikin a kashe shi وسائر أحكام الكفار da kuma sauran hukunce hukuncen kafirci وإن لم يكن مكذبا ko dai duk da dai ba mai karyatawa bane وإما على أن أفعاله أفعال ko kuma mu كافر ɗauke shi mai tawili akan cewa ayyukansa ayyukan kafiri ne على جهة التغليظ a jihar wato gallazawa والردع له da kuma wato hana shi wato kwabar- kwabar da shi akan yin wannan aikin أي أن فاعل هذا ليس ai wato كافر aikata wannan yana kama da kafiri في a الأفعال cikin ayyukansa إذ كان الكافر لا يصلي domin kafiri shine fa wanda baya sallah كما قال عليه الصلاة والسلام kamar yadda alaihi salatu wassalam ya ce لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن mazinaci baya zina alhali yana mumini domin mumini baya zina saboda haka sai- sai mu ne mu dauke shi a wannan babin Eh, shi shine tawilin jumhur na'am وحمله على أن حكمه حكم الكافر في أحكامه amma daukan hadisin akan cewa hukuncinsa shine hukuncin kafiri a wajen hukunce hukuncen kafirin la yajibu al-masir ilayhi illa ba bi dalil to ba fa ya waje ba mu tafi akan wannan sai da dalili li'annahu hukmun lam yathbut ba'du fi shar' domin hukunci ne wanda har yanzu bai tabbata ba a cikin shari'a min tariqin yajibu al-masir ta hanya wadda yake wajibi ne a koma ya zuwa gare ta
faqad yajibu idhan
idan lam idha yadul lam yadulla indana ala al-kufri al-haqiqi ala al-kufri al-haqiqi alladhi huwa at-takdhib التكذيب أن يدل على المعنى المجازي don haka zai domin zai iya wajaba idan ya zamanto bai yi idan ya zamanto kalmar bata nuna a wajenmu ba akan kafirci na hakika wanda yake shine karyatawa zai iya zamantowa yana nuni ne akan ma'ana ta majazi لا على معنى يوجب حكما لم يثبت بعد في الشرع ba ma'ana wadda take take wajabta hukunci wanda har yanzu bai tabbata ba a cikin shari'a بل يثبت بالدم bal kishiyarsa shine ya tabbata وهو أنه لا يحل دمه domin shine mai kishiyar tasa jininsa baya halatta إذ هو خارج عن الثلاث domin shi ya fita daga cikin guda uku الذين نص عليهم الشرع wanda shari'a ta yi nassi a kansu فتأمل هذا na aka yi tunani a kan wannan فإنه بين domin abu ne wanda yake bayyananne Allah shi ne mafi sani wato in ka ɗauke shi a kan ma'anar cewar faƙad kafar ai hukumuhu hukumul kafir hukuncinsa hukuncin kafiri wajen a kace shi da kuma wajen sauran hukunce hukunce na kafiri to fa ka kai- ka kai hadisin ga ma'ana wanda yake har yanzu bata tabbata ba a cikin shari'a domin wannan ma'anar meye dalilinta Hmm? saboda hadisin shi shi dai wannan hadisin ai shine dai dalilin da za a dauka ko to hadisin ya kabalu ta'wil wannan fuskar da aka dauka da tawili ta koma ne ga ma'ana wanda yake bata tabbata ba amma in ka dauke shi akan cewar akan ma'ana wanda yake ta majazi kan cewar ai taglib ake masa ba ana nufin ainihin kafircin bane to wannan hadisi zai ma'ana ta shari'a za ta iya tabbatar da shi shine kan cewa ai baya cikin guda ukun da aka ce jinin sa ya halatta saboda haka dan me zaka halatta jinin sa Hmm? to yanzu rikicin da wannan zai yi da ya kawo musu rikicin da jumhur zai yi me yasa jumhur kuka kashe shi me yasa kuka ce aka kashe shi sai dai ya zama to babin ta'azir amma su kuma cewa suka yi haddan ana ai ana kasi ana kisa na ta'azir a a wajen Malik da Ahmad na mu karasa يعني
ina nufi أنه يجب علينا أحد أمرين wato ya- ɗayan abu biyu- biyu shine yake wajaba a kanmu إما أن نقدر بالكلام محذوفا ko dai mu kaddara cewa akwai wani abu wanda aka shafe shi a cikin magana إن أردنا حمله على المعنى الشرعي idan muna so mu ɗauki fassararsa akan ma'ana ta shari'a المفهوم من اسم الكفر wadda ake fahimta daga wadda ake fahimta ta daga sunan kafirci وإما أن نحمله على المعنى المستعار ko kuma mu ɗauke shi akan wata ma'ana wadda aka aro ta ita ce ta majazi وأما حمله على أن حكمه حكم الكافر amma mu ɗauke shi akan cewa hukuncinsa hukuncin kafiri ne في جميع a cikin أحكامه dukkanin hukunce-hukuncensa مع أنه مؤمن tare da cewa fa shi mumini ne فشيء مفارق to للأصول wannan abu ne fa wanda ya saba ma ka'idodi na shari'a مع أن الحديث tare da cewa hadisin نص في حق من يجب nassa fi haq نص في إيه.
حق من يجب قتله كفرا أو حدا nas a- a- nassi ne mu dauke shi nafsun nassi ne akan haƙƙin wanda yake wajaba a kashe shi bisa kafirci ko bisa haddi ko hadisin Abu Huraira a man baddala a- a- a- a- kufrun ba'da iman kaga yuqtalu kufran kuma a- a- a zina ba'da ihsan da kuma a qatlun nafs bi ghairi nafsin wannan haddan ne na'am ولذلك dan haka ne صار هذا القول wannan المتابع kaulin yayi kama لقول من يكفر بالذنوب da kaulin wanda yake kafirta mutane da yin zunubi
ya kwatanta wasu malik da kawar a ba malik ba ahmad ne Oh, Ahmad, eh?
ahmad da su ishaq wannan ah, tambayar ka ka je ka zuba ta'zimu qadr as-sala na muhammad ibn Hassan- eh, eh, eh, eh, eh, muhammad ah, ibn nasr al-marwazi akan wannan daga cikin sahabbai waye fa- waye ya fatawa da kashe tarikus sala ko da kafircin sa da kashe shi din mari ko da kafircin nasa Dan mu ga aqwal din ah, tabi'in akan wannan na sai mu tsaya nan ko ba za ki yi wani a wannan ai shurutus sala shine jumla al-jumlatu thaniya zamu tashi Mm. ai al-jumlatu thaniya din sune suka yi al-abwab sai dai in in kuna so mu karanta ta introduction sai mu shiga al-babul awwal kawai ko eh ba laifi mi mi mi الجملة الثانية to jumla ta biyu في الشروط a cikin sharadai وهذه الجملة فيها ita wannan jumla أبواب.
akwai babi hudu takwas الباب الأول babi na farko في معرفة a الأوقات cikin sanin lokacin sallah الثاني na biyu في معرفة الأذان a والإقامة cikin sanin a kiran sallah da iqama الثالث babi na uku في معرفة a cikin القبلة sanin kibla الرابع babi na hudu في ستر الأورة a cikin suturta al'aura واللباس في da الصلاة kuma tufafin da ake sawa a sallah الخامس na biyar في اشتراط الطهارة من a cikin النجس sharɗanta wato ɗahara tsarki daga najasa في الصلاة a cikin sallah السادس na shida في تعيين المواضع التي يصلى فيها a cikin ayyana wurare da ake yin sallah a cikinta من المواضع التي لا يصلى daga فيها wurare da ba a sallah a cikinta a cikinsu السابع babi na bakwai في معرفة الشروط التي هي شروط شروط في صحة a الصلاة cikin sanin sharaɗai waɗanda suke sharaɗai ne na ingancin sallah الثامن na na takwas في معرفة النية cikin sanin niyya وكيفية اشتراطها في الصلاة da kuma yadda ake sharɗanta ta a cikin sallah to kun ga sai mu tashi albabul awwal eh aikin da wannan jimlar da za a tafi eh me aikewa da kyan ka zo a darasi mai zuwa a darasi mai zuwa
Yau Ko?
ne zai cika a wani- ko wanda ya mai- ya fa Allah a to ai mun faɗa kawai sai mu ɗauki albabul awwal a yau Kenan.
aka zo sai a lissa babu awon nan amma in aka zo to ai jimlar shine rab din shine raba din to shikenan mun ji a koma daga can farko aljumlatu thaniya aljumlatu thaniya an rama sun sirrin jaye mu subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik